بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعظفي بنظرة تاتي لنا بالزفر shugabanni masu girma bakin Allah bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu daga wancan sati zuwa wannan sati wancan sati mun shaidi taro na murna da godiya Allah dangane ga haifuwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ma ba daban bane murnar da yace muke ta tayi da godiya ga Allah da kuma taro saboda mu ji wane ne Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dama ya an haifi yaro bayan kwana goma za a yi taron zana mishi suna inda bayan kwana bakwai za a yanka za a taru a yanka dabba ta aƙiƙa a zana mishi suna to shi yasa yadda ake taro farin ciki don zanen sunan nan da yanka aƙiƙa mu ma shine muka taru don tuna wannan da kuma godiya ga Allah na kasancewa samun annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma zaman mu ɗaya daga cikin al'ummar shi muna fatan a kyautata zama a kyautata saurare kamar yadda aka yi nasiha kowa ya samu wuri ya zauna kasancewa ka wannan wuri kawai da kyakkyawan niyya ya ashe ka samun fadala da lada to ballantana ma duk inda kake kunnen ka zai kai maka bayani idan aka samu wasu suka tsaye to na bayansu ba za su zauna ba don ganin suke kamar wani abu ake an kare su su ma tashi za su yi sai ya zama babu tsari alhamdulillah kaga an yi magana gabas kudu arewa duk an zauna yamma ma sun zauna sai daga baya suka zo suka tattare kuma zaka muna fatan daga nan yamma da Allah kowa ya nemi wuri ya zauna dan dare na da tsawo kuma insha Allah muna nan har sai ta hanci insha Allah Allah Ubangiji ya ba mu lafiya ya ba mu dama wadda za mu gabatar da abin da ya zo mu gabatar wa Allah sa mu ya amfane mu ya amfani musulmi ga baki daya Allah ya karɓa muna Allah ya ba mu mafi tsoka cikin rabon da Allah yake ba suka raya dare don so da ƙauna ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da godiya ga Allah ta nema samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar dai da aka sha faɗi shi taro don murna da girmamawa ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam yana cikin sunnonin addini abin yarda abin fata samun fadadar tsoron Allah. Maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sunanta cewa idan Allah ya maka ni'ima, tun lokacin ya zagayo to kai wata ibada don godiya ga Allah. kamar da ya je iska madina suna azumin ranar ashura saboda ranar ne Allah ya tsirar da annabi Musa ya halaka Fir'auna sai ce ai mu ma dole mu yi saboda mun fi ku cancanta da annabi Musa dan mu ba mu canza addinin shi ba ko kuma kun canza ya azumin ashura ya ce a rika yi saboda a saba mai yahudu ya ce in baɗi ta yi hatta su a sai na yi tara ga wata kuma in yi ashura sannan ya tabbata da cewa mazala ya yanka rago ranar maulidi aka tambaye shi ya ce ya yanke ne don godiya ga Allah na zagayowar ranar da aka haife shi ko ba shi ba ma duk litinin yana azumi da alhamis aka tambaye shi ya ce alhamis ranar ne ake ansa aikin bayi na sati shi ko litinin ya ce ran nan da aka haife ni wato yana yi don godiya ga Allah ga juma'a nan muna yin ta don godiya ga Allah na halitta annabi Adamu da ya a ranar juma'a da kuma albarkar da ya zuba bacin juma'a din ga abubuwa nan da dama maulana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce ko ba komi aya wa kullum na kusu alaika minan ba'in rusul ma nuthabbitu bihi fuadak cewa ya rasulullah in ji Allah muna baka labarin annabawa da manzanni saboda abu ne wanda muke natsar da zuciyarka da shi mu tabbatar da ita shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace mu muka fi cancanta mu ci da lokacinmu wurin sanin labarai da tarihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ba kabilan mu bane ba mijin yaren shi amma kuma Allah ya sa wajibi mu so shi wajibi mu bi shi to yamma mu san shi ba ya za mu so shi ya za mu bi shi da aka shehu radiyallahu anhu ya ce wajibi ne mu zauna mu ba junan mu labarin wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene sifar shi in ido bai gani ba kunne ya ji sifar shi ya gaya wa zuciya da kwakwalwa don ta so shi da dai sauran abubuwa waɗanda yake an sha faɗa tun da yanzu maulidi ya zama kamar garkar kowa ma akwai da ne sai ka sha wahalar nema ina yake maulidi ana ta boyo amma yanzu ya zamo ruwan dare ya gaba duniya ko ina har saudiya ma da ake takamar cewa ce ba ta maulidi ya tabbata ƙarya ake mata ita ba wai maulidi ne ba ta so ba amma dai ta hito hidin ta ce kowa ma ya maulidi tun ba yanzu ba ibn taymiya ya yi bayani ga ittida'u siratul mustaqim cewa kana iya kai murnan maulidi kuma ka samu lada in ka kyautata niyya kuma ka nisanci duk wani abu wanda shari'a ta hana ka ga duk takamako wanda zai ci shi wahabiye ne to maganar ta ibn taymiya zai bi dan shi a shugaba ga su ibn al-qayyim al-jawzi kowa ya bayyana a littafai daban-daban cewa maulidi in ka da kyakkyawan niyya kuma zan babu abin da ya kauce ma shari'a a ciki to kana iya ka samu lada idan haka shehu ma da kashi radiyallahu ta'ala anu a wata kutuba tashi ya jawo hankalin masu zama maulidi cewa a nisanci abin da yake haramun ne ga shari'a a nisanci abin da yake karahiya ne a shari'a don a tabbatar da an samu lada wadda aka zauna don neman ta Allah ya sa mu same ta za mu ci gaba da wannan zama da aka yi wanda mun iske tun ɗazun matasa masu albarka sun zauna suna ta ci da arwa ɗinku da nasu dangane ga hira cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya saka musu da alkhairi allah ya ƙara kafuwar dugadugansu allah ya kare ƙurciyarsu daga kowane irin talalabiya Allah ƙara mana mu da su su annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum min kulli harqin salaman bi fa harqil ilahi dul layali wa alaikum min kulli harqin salaman bi fa harqil ilahi dul wa alaikum min kulli harqin salaman bi fa harqil ilahi dul layali wa alaikum min kulli harqin salaman bi fa harqil ilahi عليكم من كل خلق سلام بفهلك الإله طول الليالي وعليكم من كل خلق سلام بفهلك الإله طول جاء حتى القواي في الدار فردا بعد القربة بالتوالي كن من كل حلق سلاما بفهلك الإله طول الليالي وأدرى قوابل أم عيسى ثم آسية أتى للنادي كن من كل حلق سلاما بفهلك الإله طول الليالي وأدرى الأملاك ثم تدلى نور كل النجوم للمفضال كن من كل حرق ظلاما بفهرق الإله لولا الليالي وضع في دار من يوسف أو برد وشيب قول جل الرجال كن من كل حرق ظلاما بفهرق الإله لولا الليالي نور شمس تبذك إن شمس المصطفى شعشع الظلام الضلال عليكم من كل حرق سلاما بفحرق الإله طول الليالي مرحبا بالربيع فيه أتانا مصطفى الخلق وختم الرسال عليكم من كل حرق سلاما بفحرق الإله طول الليالي جاء ذا المرتضى بدرج كهيل بإنايات ربنا المتعالي كن من كل حرق سلام بفهرك الإله طول الليالي وهو مقدو صرة وماتون دهين أكرم بزين الرجال كن من كل حرق سلام بفهرك الإله طول الليالي عمله الأملاكنا وجنان وبحار وبادروا في الحالي كن من كل حرك سلاما بفهرك الإله طول الليالي فتبدى أنواره وأنار وبصرى لهم فيال الجمال كن من كل حرك سلاما بفهرك الإله طول الليالي وتدار إيوان ثم توالى في بشرى فالقبور بعد انصفالي كن من كل حرك سلام لفحرك الإله طول الليل وتدعى الإيوان ثم توالى فيه بشرى فالقربان صفالي حرك سلاما بفحرك الإله طول الليل رجم الرجم ثم ثم خل رجيم قال مرقاويا له من كمالي من كل حرق سلاما ضيف حرق الإله طول الليالي نار فرس أنهارهم في خمود وانقطاع العيون أنت همادي كن من كل حرق سلاما ضيف حرق الإله طول الليالي فرس فرس أصنامهم في جحود وانجداد يعروب أيضا جبالي كن من كل حرك سلاما ضيف حرك الإله دول الليالي فرج فرس أصنامهم في جفول وانجداد يعروب أيضا جدادي كن من كل حرك سلاما ضيف حرك الإله دول الليالي مولد حير العقول به الأراس للمصطفى الجزيل النوالي كن من كل حلق سلاما بفهلك الإله طول الليالي مرحبا كل مرحبا بالمخفى مرحبا بالجود سهل مهدالي كن من كل حلق سلاما بفهلك الإله طول الليالي وهنيئا أيضا لبنت الوهب أندبت بالختام صافي الظلال كن من كل حرك سلاما ضيف حرك الإله طول الليالي وهنيئا أيضا لبنت الوهب أنجبت بالختام صافي الظلال كن من كل خلق سلاما ضيف حرك الإله طول الليالي سبقت في الفخار كل فتاة أنجبت بالدر اليتيم العالي كن من كل حرك سلاما ضيف حرك الإله طول الليالي سبقت في الفخار كل فتاة أنجبت بالدر اليتيم العالي كن من كل حرك سلاما ضيف حرك الإله طول الليالي اللهم صل على سيدنا بالفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم باب في المولد الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم babi kenan cikin bayanin mahaifa lokaci ko wuri ko dukansu maɗaukaki na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya aka ce maulid ya zama wuri ko lokaci na haihuwa ya aka ce mauludi ɗan da an ka haifa shi yasa muke cewa masu buga invitation da posters na maulidi a rika cewa maulidi ba mauludi ba maulud shine annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam maulid ko shine murna na wuri ko lokaci da aka haifi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam jaa hadal quwa ya fidda rifardan fa atal huru baktatan bitawali naquda ta zo masaidatuna amina tana ita kadai cikin gida nan da nan sai ga matan hurul aini nan take sun shigo gidan nan kuma jere da juna wa ta zaha gawa bilin ummu isa kuma asiyatun atallin nali masu karɓa haihuwa su ne unguwar zoma sun zo masu yi tuna amina daga cikinsu akwai ummu isa maryam mawa annabi isa sun ma'asiyatun sannan asiya matar fir'auna sun zo saboda wannan baiwa da aka samu wa atatal amla guthum matadalla nuru kullin nujumi lil mifdali bayan waɗannan sai mala'iku suka zo mata daga matan hurul inda kuma su mala'iku din kansu duka taurari sun yi ƙasa ƙasa kamar za su faɗo saboda girmama ga wannan abin darajantawa wada alfi dare ibn yusuf awbir radimewar shi bu qawlu jullin rijali amina ta haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a inda ake ce ba gidan ibn yusuf ko kuma nan radamu amma cewa da cikin shi'ibu ne shi ne zancen mafi yawan mutane ko ina ma dai da cikin harbi yake yanzu ya game cikin masallaci nuru shamsin tabas daga inna shamsal mustapha sha'asha'ar salamar dalali nuru shamsin hasken rana tabazzaga da ta huri haske inda shamsul mustapha rana abin zaɓi sha'asha'ar ta watse zalamar dalali tuhun bata marhaban bin rabi fihi a tana mustapha alhalgewa wa khatmun risali marabala ne da watan rabi al'awal a cikin shi ne abin zaɓin halitta ya zo mana yana cikamakin manzannin Allah ga baki ɗaya ya zo cikin littafin alfaidul ahmadi cikin bayanin almaulul muhammadi ce lokacin da naƙuda ta zo ma'aminatu ta zamo ita kaɗai cikin gida sai ta ga wani tsuntsu fari ya zo ya shafi zuciyarta da fiffiken shi da tana tsoro fiffiken nan na taɓa gabanta shi kenan sai bata koma jin tsoro ba sannan aka kawo mata wani abin shafari kamar nono ta karɓa ta sha sai haske maɗaukaki ya hori haske gare ta ana nan sai ga mata masu tsawo sai ka ce da binai suka zo suka kewaye ta ta ce mamaki na kuka san da ni a wata riwaya ta ce masu su'asiya sai suka ce mata mu ne su'asiya matar fir'auna da maryam bintu imran mahaifi annabi isa Allah ya ce mu zo don mutanye ki waɗannan ku sauran mata matan aljanna kike gani suna nan suna fira sai ta ga wani ƙyalle fari an miƙo shi tsakanin sama da ƙasa sai kuma ga wasu mutane maza wato mala'iku ne aka yi da kaman maza sun riƙo shantula na azurfa ga hannunsu can kuma sai ga wasu tsuntsaye sun gabato maɗakin nan nata duka suka zo suka ruhe ɗakinta suna da dumbarin bakinta da zucin zumarat ya a fikafikanta na yakuti ne can sai ta ga mahudan rana ta ga mafaɗan rana to duniya duk ta koma wuri ɗaya kamar yadda batu da ta global village duk abin da aka cikin duniya nan za a gan shi nan inda kake duk duniya ta koma tahin hannu to ashe kaga tun lokacin aka fara wannan ga abana yi tana cikin makka cikin ɗaki amma duk duniya ba inda ba ta gani gabas da yamma kudu da arewa sannan sai ta hangi tutoci guda uku an kafa su tuta guda can mahudan rana tuta guda mafaɗan rana aka kafa tuta guda can saman ka'aba to ana nan sai naƙuda ta kama ta ta haihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wuqufan alal aqdami fi haqqi sayyidin tu'azzimuhul amlaku wal jinnu wal insu mun tashi tsaye saboda girmamawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda dukkan mala'iku da aljannu suke girmamawa da mutane assalamu alayka ya ainal haqqi allati tatajalla minha urushul haqa'iq sallallahu alayka wa ala alika wa sallam assalamu alayka ya habiballah assalamu alaika ya safwatallah assalamu alaika ya rahmatallah assalamu alaika ya martabatan jami'atan lil asma'i was sifat assalamu alaika ya man fatihiyatuhu li badil ijad bara'atul istihlal assalamu alaika ya man khatimiyatuhu bara'atul makhtam wal kamal assalamu alaika ayyuhal hijabul azam assalamu alayka ya ainal ma'arif al-aqwam assalamu alayka ya nur arshillah assalamu alayka ya nur uyun al-insan assalamu alayka ya insan al-uyun assalamu alayka ya khatim an-nabiyyin wal mursalin assalamu alayka ya sayyid walad adam wala fakhr assalamu alayka ya sayyidina muhammad assalamu alayka ya rasulullah السلام عليك يا من خُطب بإنك لعلى خلق عظيم السلام عليك يا من هو الرحمة والرحيم السلام عليك يا جمال مملكة الرحمن السلام عليك يا نور السماوات والأرضين السلام عليك يا من هو الباب والمفتاح السلام عليك يا من هو الراحة والنجاح السلام عليك يا ثاني اثنين الوجود السلام عليك يا معدن الأنوار والأسرار السلام عليك يا أول بارد التجليات السلام عليك يا من تجلى له الحق بكمال الذات السلام عليك يا صاحب المعراج السلام عليك يا من ما ينطق عن الهوى السلام عليك يا من ما كذب الفؤاد ما رأى السلام عليك يا من ما زاغ البصر وما طغى السلام عليك يا محمد عبد الله عبد الذات السلام عليك يا من جمع بين العبودة والسيادة السلام عليك يا مفرج الكروب السلام عليك يا صاحب اللواء السلام عليك يا حياة الأرواح والأشباح السلام عليك يا صاحب التشكلات الباهرات السلام عليك أيها الدرة البيضاء السلام عليك يا قطب الوجود وروح العارفين السلام عليك يا من هو الاسم والفعل والحرف السلام عليك يا والد وما ولد السلام عليك يا علم الرشد والفلاح السلام عليك يا من هو المشكاة والمصباح السلام عليك يا من حبه هو الدين والصلاح السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا شفيع يوم المحشر السلام عليك يا خير المرسلين المدد المدد يا رسول الله الشفاعة الشفاعة يا رسول الله الكفاية الكفاية يا رسول الله الولاية الولاية يا رسول الله النصرة النصرة يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الإمام أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وفي مده صلى الله عليه وسلم وتهنئة شهر مولدي يقول شيخنا ووسيلتنا لله فالدبن السيدين عبد الله العلوي يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلا بإذن ربه العلي يا ubangijin muka yi tsira da aminci ga fiyayyen talikai wannan da ya ɗaukaka saman samman nan maɗaukaka da izinin ubangijin shi maɗaukaki ta halittun rabi'i fi midati shafi'i بالمنطق البديع أبجي بها معملي مرابلا لي da watan Rabi'ul Awwal murnar da muka yi cikin yaban mai cetonmu za ku ji ta da furci mai kayantawa na yi ta ina neman samun dukkan guri na da ita alam bi sharil maulidi sharil ula wa sudadi sharil nabi ahmadi sharil rabi'il awwali marabalale da watan maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watan daukaka watan shugabanci watan annabi ahmadu watan rabi'il awwal kada khusabir rabi'i idh kana kar rabi'i للأرض والشفيع بكل خاطب موضلي an keɓance haihuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da watan Rabi'ul awal saboda zuwan manzan Allah ya zamo kamar damana ga ƙasa shine mai cetonmu daga kowace irin kowane irin babban lamari mai musibantar da mu yana cewa ka lura da watan Rabi'ul awal ya kama dukkan bala'i zai yaye saboda albarkatan da ke sauka albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shaharul shaharul ahlan bi shaharil farahi shahar dhihabit tarahi wa bahrina wal marahi shaharin nabiyil afdali marabalale da watan farin ciki watan tahiyar tsanani da bakin ciki watan alfaharinmu watan jin daɗinmu da morewanmu watan annabi mafifici sallallahu alaihi wasallam sharul falahi was surur sharin bihi sadat duhur muwashahin baina shuhur mutawajjim mukallali marabalale da watan tsira watan farin ciki watan da yake ya zama shugaban zamunna albarka sauka annabi Muhammad a cikin shi abun kawatawa cikin watanni abun sa makambe abai mu cin baki ahlan bisharil fatihi iglaqi kaunil fatihi man husabil fawatihi wa hadha khatmal milali marabalale da watan wannan mai bude rufe-rufen zamowa halitta wato kahin shi halitta na kulle da Allah ya hasken shi ne sai aka buɗe halitta ga baki ɗaya wanda aka keɓance shi da cika makin surar raki ko kuma da zamowa ta yi farkon surori wa haza ya rabanta da khatamal milali cikon addinai daga addinin manzo Allah kun ba wani addini alam bi sharil khatimi shahri nabiyyin qasimi wa fatihin wa khatimi wa akhirin wa awwali balabalale da watan wannan cikamakin annabawa watan annabin nan mai rabawa ya ce Allah ka bayawa amma ni ka rabawa kowa ya samu ni na bashi wannan mai budewa mai cika mai cikawa wanda yake shine karshe ga aikowa shine farko ga halitta halan bi sharin nasiri lil haqi sharil amiri bil urbi sharil zahiri bi kulli wasfin kamali marabalale da watan wannan mai taimakon ubangiji shine mai taimakon addinin gaskiya da gaskiya watan wannan mai horo da alkhairi watan wannan mai bayyana da kowace irin sifa cikakkiya ana cewa mutum dan tara ne bai cika goma ba to manzo Allah shine kawai mutum wanda kuma cikakke gashi mutum amma kuma cikakke cif bai da cikas ko kadan suna bada bayanin cewa awa 24 ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da sirri babu abun da ba a gaya mutane ba da ya fito ana lura ana haddace in ya koma gida matan shi tara kowace na lura da abun da ya yi hatta shiga mayafi har shiga magewayi amma ba ka ji abin za ka cewa kash inda dai ba kaza ba in ko ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba babu mutum mahaluki wanda za a bi shi awa 24 aiki da magana da tunane a ce ba a samu cikas ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yace az-zahiri bi kulli wasfin akmali ko wace sifa cikakkiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahlan bi shari sayyidi li ahmarin wa aswadi man hada sabqa sudadi yawm atizari rusuli ahlan bi shari al-hadi liman hajar rashadi wa qa'idin wa hadi ila tariqil amthali marabalale da watan wannan mai shiryar da halitta zuwa ta farkin shirya wanda yake jagora wanda yake mai kora al'umma zuwa ga hanya madaidaiciya marabalale da watan wanda yake shine shugaban jan fata da bakan fata da farar fata wanda ya samu kararragen shugabanci ranar da manzannin Allah ka kawo hanzari annabawa da mursalai suna durƙushe a kan guwawunsu ba mai iya tada kai saboda jin kunya da tsoro da yake ba a san manuhar Ubangiji ba. To a ran nan za a je wurin annaba da mursalai ana neman wanda yake maga isa ya je ya ba Allah haƙuri don a yi hisabi. Kowa sai ya ce Allah ya yi hushin da bai taɓa yi ba kuma bai koma hushi kamar na yau. Ina ni ina zuwa wurin Allah na sani nema ko wuta za a sani tun da na yi laifi iri kaza ku je wurin wani shi ma ya ce ina wani nan ku je wurin wani shi ma ya ce ina ku je wurin wani har duk a gama a tabbatar da cewa babu wanda ya isa ya tasan ma Allah da wata magana in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam da zuwa sai ya ce ana laha ana laha ana laha dama wannan matsayin na wani ni kaɗai na isa yau banda ni ba wani isasshe ga Allah sai ya tashi je ya nemo ceto wa kad kafaha kullaha a'ba'aha wa kallaha biqaulihi ana laha inda ishtidadil wajali maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya isan mahalitta duka daga nauyin zuwa neman ceto wurin Allah da kuma tsananin nauyinta dai da cewa ta yi ana laha dama matsayina ne lokacin da tsoro ya tsanani jidai da nabi ibrahim al-khalil shi da yake khalilur rahman abin da khalilur rahman ba tsoro tsakani kuma duk abin da yake so ba a ce mashi a'a ko menene ne amma duk da haka nan ya ce ni da ne ƙarya har guda uku ban sani ba ko an kama ni da ita ƙaran nan kuma kai ka ganinta amma ga matsayi dai shine ya ga cewa bai kamata ce haka nan ba ya ga wata ya ce haza rabbi bayan tauraro ya ga rana haza rabbi wajen sarkin nan da ya kama sara matar shi ya ce ‘yan uwata ce alhali matar shi ce yana nufin cewa matar shi ‘yan uwata ce ga addini ya zo ya karya gumaka ya ce babbansu ne don su dawo ga hankalinsu ya ce ina na sani ko Allah ya kama ni da wannan ca ba haka ya kamata in yi ba to sannan ga annabi Musa kalimullah ga ruhullah safiyullah ba wanda ya isa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya laha min khutta jawabuhu fil khitta min rabbihi saltu da wa shfaladayna tuqbali ya mamakin girman wannan matsayi da daraja wadda aka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jawabin da Allah ya mai cikin saryan mai da nauyin da yake dauke da shi da ya samu bayar daga ubangiji ya cewa sal tu'ta roki da abin da haka so a baka washfa bidi ce to lade na wurin mutum kuma za a karban maka idan yayi sujada sai Allah ya ce ya Muhammad irfara asaka Muhammadu ta da kanka mai infiraji ya ce ba kai wargi a duniya ba sallah kayi me kake so roki duk abin da kake so a baka bidi ceto a baka ceto kai amma baka ceto alam bi shahril mustafa safatu kulli mustafa wa khairi abdin qad safa min malakin aw mursali shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace yana fata sanda manzon Allah zai ta sama al'arshi a ba shi dama shi ko ya dahe kunne ya ta manzo Allah kirari shi na waka mai diwani ka san wani maga isa in ya tashi nuna isa ta yana so a mai kirari ya ce sai in biyo baya ina tahi ina diwani ina kirari ina manzo Allah sai ya ce kai wane ne ka diwani a ce barhama da ta kumi koman shi tsayawa ka'idiya ya ce in tashi gabanin in yi mai kirari in mai kirari to bayan ya yi Allah kirari shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce zan mai kirarin da ba a taɓa yi mishi ba ya rasulullah me za ka cewa ya ce ga yanzu ba sa abin da zan cewa ba amma dai ga lokacin Allah zai mana ilhamin abin da zan ci to lokacin da ya yi wannan kirari shi kuma shehu ya ce yana fatan shi kuma Allah ba shi dama shi wa manzon Allah kirari don shayi ma Allah kirari radiyallahu ta'ala anhu ce sanda za a ce maza Allah shiga aljanna to kaga ga dan ma'abbade shi sai ce Ibrahim zo mu tai aqulu lahu sahabi wa ahlan mawaddati sai in ce to maza Allah ina da sahabbai akwai yan faila fa qala dukhulu sabal khalid sabiqu sai a ce da jama'a ta ku wuce yace a lokacin maza Allah sai ya ce ma annaba da mursalai wannan Ibrahim nawa ne ko akwai mai wani irin shi ina gwanin wani ganau babu radiyallahu ta'ala anhu ahlan marabalale bisharil mustafa da watan abin zabi safatu kulli mustafa da kine tsalkakakken dukkan wani abin zabi fiyayyen bawan da ya tsarki bawan nan mala'ika ne ko manzon Allah babu kaman manzon Allah wurin tsarki wa shari khairil khaliqi shari jamilil khaliqi shari azimil khuluqi fil muhkamil munazzali wata rabi lawal watan biyayyan halitta watan wannan mai kyawan halitta watan wannan mai girman ɗabi'a wanda aka sabo shaida haka cikin qur'ani abin kyautatawa abin saukawa shari ladhi atharahu ilahuhu wahtarahu min hubbihi khayyarahu inda qida'il ajali marabalale da watan wannan wanda Allah ya zaba Allah ne ya zabe shi ga kanshi kuma saboda son shi ya bashi zabi lokacin da ajali ne ya cika jibril yazo tare da azara'il jibril ya ce ya rasulallah ni na saba zuwa kullum wurinka amma dai yau na zo a matsayin ɗan rakiya cito wa ka rako ya ce azara'ilu na rako ga nan mala'ikan mutuwa azara'ilu bismillah ina sako azara'ilu ya ce ya rasulallah sako ne ba a taɓa aiki na da shi zuwa wani ba kuma da gare ka Allah ya gaya man an gaba ba a koma aiki na da wannan sako zuwa wani ya ce to faɗi in ji ya ce Allah ne ya ce lokacin haɗuwarka da shi ya yi don ka gama aikin da ya turo ka a duniya yana so ka koma ku sadu amma ya san da ɗan adam bai son mutuwa in ba ka son mutuwa to sai a kashe mutuwa ita ma ta mutu ba a kowa mutuwa ita lahirar ta dawo nan amma kuma in kana son mutuwa to ka yi yadda in karɓi ranka ka koma ka huta ya rasulullah sai manzo Allah ya dibi jibril sai jibril ya kawo da kai saboda ladabi tun daga wanda Allah ya aiko to ba a son katsalanda a sai jibril sai ya kawo da kai su yi abin da suka shi babu ruwa ne dan ba a ce ya sa baki ba sai azrail ya ce ya rasulullahi a aike ne wanda aka aiko ni Allah ya ce zamanka aikinka ya cika yana son ka koma lahira in karɓi ranka amma ya ce in shawarce ka in ba ka san mutuwa shi kenan sai a ban mutuwa daga yanzu a dawo da lahira ta dawo nan sai dubi jibril sai jibril ya kawo da kai ne jim azra'ilu ya ce ya rasulullah ko ba fahimce ni bane magana an san rai na zo in kana so in baka so Allah ya ce in bari sai sake dibe jibril sai ce ko kana neman shawara ne ya ce ina neman shawara ne ce to ni shawara ta tunna Allah na son saduwa da kai ai ka yadda kawai ka mutu ba komi yahi ya ce ai yahi ya ce to azra'ilu ya aikinka sallallahu alaihi wasallam sai ya karbi ran shi abin girmama shahr alladhi ma sa'aqab wa man lahu al-husna faqab alaihi jibrilu habat bi kulli nurin mutali marabalale da watan wannan da yake bai taba mugun abu ba ko da zuci sallallahu alaihi wasallam wanda yake kyakkyawan aiki dai a gare shi jibril ya sauka gare shi da kowane irin haske a mun ɗaukakawa to yan ba shi ba ba wanda wannan baitin ka tabbata gare shi wanda ce man zallazi ma sa aqaq wa man lahul husna faqaq cikin daji ne aka dukkaji ana wannan magana man zallazi ma sa aqaq wa man lahul husna faqaq sai aka ji wani sauti ya ce muhammadul hadil ladzi alaihi jibrilu haba sallallahu alaihi wa sallam أهلا بليل اثني عشر فيه ويومه الأجر وذي بذلك السحر ونور أفقه الجلي مرا بلالي تدرن قوم شابيو وان cikin watan rabi lawal marabalale da rana goma sha biyu wannan mai tsananin haske marabalale da ƙamshi da daɗin asubahin wannan jijjihi da kuma haske wanda yake ya cika sasanni mabayani أعلم بكل ما ظهر من خارج يعي الفكر فيه كرافعه البصر إلى مقامه العلي مرابل عليه da dukkan abin da ya bayyana daga abin da ke keta al'ada wanda ka gaji da tunani cikin wannan dare kamar da manzo Allah ya daga idon shi sama da shigowa ta duniya abin da aka saba yaro na hitowa cikin uwa ta sai ya fashe da kuka shi ɗan ne ka ƙwangara ta yi ɗan bugan mai kai saboda ya ji haushin adamu ya ƙara samun ɗiya sai ya ƙwangarai sai ya fashe da kuka shi kuma zala washe ɗan nan ya matso ya hito da ma tsabal tsabal tsab da shi yana hitowa kawai sai ya ɗaga kai ne sama yana kallon matsayi ne maɗaukaki wanda Allah ya bashi bayan ya duka ya yi sujada sai ka ce dattijo cikin mihrabi kuma ya nada ƙawahu ya miƙe sababa yana tasbihi ya daga hannu yana dubin sama ya kalma shahada ya tabbatar makai ne da risala bayan nubuwa ba dan cewa imani sai da arziki ba da maka ba a samu wanda ba mumini ba dan duk sun san wannan abin da aka yi sai dai kawai su kauda kai wa ma ra'atuhu min ajab aminatun hina nasab sababatan thumma qatarab bi sajdatil mubtahili mara balale da abun da amilatu mahaifiya ce ta gani ta ba da labari ta ce bayan ta haife shi ya yi sujada kamar dattijo a cikin mihrabi mai kaskasar da kai yana addu'a sannan da ya gama sai ya miƙe manuni nai ci ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anni rasulullah kamata da Allah zaharu kamata ra alƙasaru fihi wahalar kasaru bisa na mujallali kamar yadda taurari suka yi ƙasa-ƙasa kamar za su faɗo wa mutane suna maraba da tariyar shugaban halitta kamar yadda aka ga benen kisira a wannan dare kuma karyawa ta saukan ma wannan bene kuma ta saukan ma a sanam gunki almujallali abun kayawa a wannan dare babu gunkin da bai haɗe ba cikin duniya wagadatil biharu wajafatil anharu من أجله والنار قد طفئت من خجلي gulabe wanda ake bauta ba gumaka a wurinsu sun ka ƙahi ƙoramu sun ka bushe saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wutar da aka bauta ma ta mutu saboda ta ji kunya ana bauta mata gafiyayyen halitta ya shigo duniya sai ta mutu wajen nuhun fi nakadi liramyiha bin rasadi وعزلها عن مقعدي من اجل خير الرسل aljannun duniya suna cikin bakin ciki saboda jifa su da aka yi da tauraro mai jiran su da kuma ture su da aka a kusan da su daga barin wurin zaman su inda suke sata ji su ji maganar mala'iku su jefa maboka sai ya ƙara ɗari ba ɗai ya jefa ɗayan nan ta gaskiya sai ya tsammanin gaskiya ne to saboda zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka aje tauraro da aljani ya yi kusa sai ya jehe shi sai ya koma mai farfadiya ko ya mutu gabaki daya warannati shaytani jara azim shani min awdahil burhani li uzmi ma bihimtuli cikin abin da ya bayyana na ban mamaki da kururuwar da shedan yayi da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shedan ya ce wayo shi Allah ya bane ya lalace dama kowa uku yayi sanda Allah ya tsine mishi bai taba tsammani ba kuma an yi ta wuce to yayi kururuwa da ran da an kai Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kururuwa da ran da aka saukar da Fatiha yayi kururuwa kururuwan nan da yayi jara azimu shade wani al'amari ne mai girma ya gudana daga mafi bayyana hujja da dalili ya yi kuwa saboda girman abin da aka jarrabe shi da shi na musibar cewa aiki ne ba zai nasara ba kenan kalmar da zulle ifdali bi abdalin rijali bi abdalin layali bil baladin mufaddali ubangiji mai fifitawa mai ni'ima ya yi muna baiwa da mafifitan mazaizai cikin mafificin darairai a kuma garin da ya fi kowane gari daraja shi manzan Allah alaihi salatu wasalam komi nashi na musamman ne yadda aka zaɓe shi haka aka zaɓi ƙabilar shi aka zaɓi inda za a haife shi aka zaɓi watan aka zaɓi daren aka zaɓi wurin haka wurin hijira ta haka mata ne haka sahabbai ne haka littafi ne kowane na musamman ne abin zaɓi daga Allah alam bi yawmi idi ما مثله من عيدي قد هل بالمولود فيه محل زهلي مرحبا لالي دران ايدي ايدي na gaskiya shine ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani idi tamkatai saboda abin da an kaiwa cikin shi sai ya hau matsayi na zuhal saboda ɗaukaka daraja wasabi'il wilada wa ma atahu sada min wafke ma arada ilahuhu bil azali marabalale da ranar bakwai ga haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abun da shugabanni suka zo da shi daidai da abun da ubangijin shi ya nufa tun azal alam bi yawmi mansumi muhammadan khairasmi ramzan li ma'anal ismi min jaddihi liyanjali bihamdillah walina lahu walahirina fakana za yaqina min alkarim almufdili marabalale da ranar haihuwar wannan da an kawa suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiyayyen suna aka ce makakan shi ya za ka same shi Muhammad cikin kakanni ne ba mai suna Muhammad ya ce Muhammad shi ne abin yabo ina so kowa da komi su yabi wannan ɗa da aka ta ce mashi Muhammad fiyayyen suna don ishara da ramzi ga ma'anar sunan nan ya zo da kakanai don ya bayyana da yabo da godiya ga mutanen farko halittar farko su gode mashi da halittar ƙarshe sai ko wannan ya zamo abin da yake ƙide matabbaci an samu haka daga Allah alkarim almufdil wanda ke fifita da nemomi ahlan bi yawm islaini maulid yathan islaini mab'as sirril kauni maqdamihi almubajjali marabalali da ranar litinin ranar haihuwa na biyu ɗin biyu cikin kogo shi da abubakar mabasi wurin aiko sirril kauni sirrin halitta ma gabatar shi abin girmamawa alam bi sharil ajami ibril sharil karami a karim bi ardil harami maulid khair mursali marabalale da watan baubawi shine april ga watan turawa an haifa zalla cikin watan april ne wata na karimci me ya fi girma shi ne kai mamakin girman wannan wata kai mamakin girman ƙasa harbin makka inda yake nan ne mahaifa ta fiye manzanni alam bi yawmin sara 20 wastanara bi man hawal fakhara wa gafratan min manzili me ya fi girma shi ne kai mamakin girman ranar da ta zamo 20 ga april kuma ta haskaka da wannan da ya tara dukkan girma da alfahari kuma ya samu gufuru daga cikin manazilul kamar a karan bisharin nisan maulida khairi insan kudwata ahalil ihsan wal kamilil mukammali kai mamakin girma ga watan nisan mahaifar fiyayyen mutane wanda yake shine abin koyin ma'abuta kyautata wanda yake shine cikakke abin cikawa كتمت اللآلي بعدة الليالي في زينة المعالي كالجوهر المفصل waɗannan lu'alu'ai sun cika da ƙidayar darere cikin ƙawa a ɗaukake-ɗaukake za a ga baitocin nan sai ka ce abun wuya na lu'ulu'i wanda an kasa zinari an kararrabe tsakanin shi ta hanyar rabi'i fi midhati shafi'i بالمنطق البديع أبكي بها مؤملي مرحبا لي دوات الربيع الأول wannan maraba mai ta cikin yabon manzo Allah mai cetonmu mun koyi ta da furci mai kayantawa ina neman samun guri na albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abgi bi hal jam'a bihi yawman wa nayla qurbihi وفضله بربه ومن رضاه عملي ina neman Allah ya haɗa mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarka wannan ta haɗa yauman ko da rana ɗaya mu ga ga mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu samu kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu samu fifiko na ubangiji subhanahu wataala ko mu samu cimma gurin mu na samun yarda Allah والختم لي بالحسنى والجمع لي في الحسنى لدى المقر الأسنى مع الرفيق الأفضل Allah muna nema albarka ta hanyar nan mu samu cikawa kyakkyawa shine mu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma muna neman mu samu ka haɗa mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin aljanna can wurin matabbatar da mafi ɗaukaka tare da jama'a mafificiya, wa kullana waliya wa nasiran hafiya, la naftashi gawiya bi jahi abdikal ali. Allah muna roƙon albarkar ta hannun annan da muke ka zama majibincin lamarinmu, ka zama mai taimakonmu, ka zama mai haba-haba da mu wanda za ka kula da mu a ko'ina. Mu zama ba mu tsoro wani halakakke balle ya halaka mu da alfarmar bawa ka ɗaukaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. صلى وسلم الإله عليه أفضل الصلاة ما دام كونه إله من أبد لأزلي الله أبنجي كي tsira da aminci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafificin salati gare shi Allah kai ta salati ga annabi matuƙar zamowarka kana Allah wato matuƙar Allah na Allah to ka yi salati ga manzon Allah tun daga azal rashin farko ila abad hayya zuwa rashin ƙarshe saboda waka bai ce min azalin li abadi ba ce min abadin li azali tun daga rashin farko zuwa rashin ƙarshe wa alihi wa sabihi wa zaujihi wa hizbihi وكل آل حبه مع السلام الأكمل salatu ne tabbata gare shi da alaye ne da sahabbai ne da mata ne da dukkan jama'ar shi da dukkan masoyan shi tare da aminci cikakke to zai tsame abubuwan da suka faru lokacin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ban mamaki wanda ya ishara gare su yace Amina ta ce da na haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gan shi yana sujada ga Allah ta'ala sai ka ce babban mutum wanda ya san ubangiji ne kuma na ga ya shige da hannuwa ne yana addu'a zuwa ga Allah madaukaki a wata riwaya Amina ta ce kad aqbala min as-sama'i yace ya tace ta ga wani girgije ya taso daga sama nazartu ilai na haihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazartu ilai na kalle shi fa iza huwa sai gashi sajidun ya fadi yana mai sujada kadar fa asbu'aihi ya daga yatsu ne biyu ila sama'i zuwa sama to daga nan sai wata girgije ta taso sai ta zo har ta ruhe shi ta taso madakin sai ta lulluɓe manzo Allah ba a gani ne fagayyabadhu tafakar da shi sai na ji wani mai kira yana kira ana cewa ku yawo da muhammadu ku kai shi mahudan rana ku kai shi mafaɗar rana ku shigar da shi gulabe don su san shi da sunan shi da kamannun shi da sunan jikin shi kuma su sani an mai suna cikin su suna ne almahi muhammadu almahi shikenan sai girgijen nan ya yaye cikin lokaci mafi gaugawa Al-Khatib al-Baghdadi wa Amina radiyallahu anha ta ce da na haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ga wani girgije mai girma tana dauke da haske shi girgijen nan ina jin haniniyar dawakai ciki ina kuma jin motsin fikafikan tsuntsaye a ciki sannan ina jin magana kamar ta maza shine maganar mala'iku wanda suka yi kama da kamanninsu ina jin girgijen nan na tafe har ta zo ta lulluɓe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ji kuma mai kira yana cewa ku yawo da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku kai shi mahudan rana ku kai shi mafaɗan rana don su san shi wato wana cewa wai ganawa shine Allah yayi ku zo ganawa ya zo kowa ya san shi kamar yadda yare ke gudu suna da an haihu to shi ba an haihu ba a kai shi ko ina ganawa ya shigo duniya sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku shigar da shi gulabe don su san shi da sunan shi da kamannun shi da sura ta ku yawo da shi cikin dukkan sasannin ƙasa ku getta shi ga dukkan wani ruhani na aljani ko mutum ko mala'ika tsuntsaye da namun daji dukkan su ku gara musu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ku ba shi halitta irin ta adamu ku ba shi sanin allah irin na shi su ku ba shi sadaukantaka irin ta nuhu ku ba shi fadadantaka irin ta ibrahim ku ba shi harshe irin na isma'il ku ba shi yarda irin ta ishaq ku ba shi fasaha kamar ta annabi sale a ba shi hikima kamar ta annabi lutu ku ba shi bushara kamar ta annabi yaqub wanda ya makance saboda bushara nan take ya koma idon shi na gani ya samu lafiya ku ba shi tsananin ƙarhi irin na annabi musa wanda daga rabon faɗa ɗan ingiza kaɗan an ka waɗe an ka mutu ku ba shi haƙuri irin na ayyub wanda shaidan ya ce ai haƙurin da yake da shi saboda Allah ka ba shi ni'ima ka ba shi ‘ya'ya ka ba shi mi ka ba shi dukiya ya za a kuma ka ce ya saba maka Allah ya ce ai halin ayuba duk wanda na jarrabe shi ba zai ba haƙuri ba ba zai banda ba shaidan ya ce a'a to sai Allah ya ta jarraba ta iya ne suka yi ta mutuwa guda guda nan take bai damu ba Allah ya ce ka gani sai shaidan ya ce a to ai ai dukiyar na nan da za ka anshe dukiyar ai da barin ka zai sai Allah ya anshe dukiyar aka waye gari babu ta ayu bai damu ba sai shaɗa ya ce ai Allah ai dan ka bashi da lafiya da ka anshe lafiyar da ya damu sai Allah ya anshe lafiyar mutane suka wace suka bashi sai mata ta yi ta kaɗe ta ta kalihe shi babu ko abin da za a ci duk jiki ne ƙuraje ne kuma masu ruwa in ba halshe ne da zuciya ta ba su ɗai an ba su da rashin lafiya to ran nan sai ta tafi ta dawo da abinci ya ce na ka samu abinci ta ce to kai dai ka ce ce ban ci sai na san asalin shi ta ce to gashin kaina an ka ɗibi tsoro guda na sayar shi ne an ka bani kuɗi aka bani abinci ya kawo maka ya ce yanzu ke don wulakanci za ki sai da gashin kanki don in ci abinci ta ce to ba mu da komi kuma babu abinci ya ce in na warke sai na miki bulala ɗari kaji kuma mutum da ƙarfin hali to sai ciwon nan ya zo zai kama halshen shi sai ya ce allah kana gani in ne ƙarfin saniyar turru allah cuta ta kama da kuma kai ne mafi rahama duk masu rahama ba ciwon ya kaji ba ya kasa yin tasbihi ga allah ce na wajen na sabirin neman abdu innahu awwab to a ba annabi muhammadu alaihi salam haƙuri kamar na annabi ayuba a ba shi ɗa'a irin ta annabi yunusa a ba shi jihadi irin na annabi yusuf a ba shi sauti mai daɗi kamar na annabi dawud wanda yana karatun littafin zabura tsuntsaye ka zuwa su yi kewaye shi da namun daji suna jin daɗin murya ta ku ba shi soyayya irin ta daniyal ku ba shi natsuwa irin ta annabi ilyas ku ba shi isma tsaruwa daga barin aikata zunubi kamar na annabi yahya ku ba shi gudun duniya irin na annabi isa shi annabi isa duk inda ka gan shi bai manto komi gida ba da ya tabar matai naɗe ko ɗan buzu naɗe da ya gyamɗa matai shi yaka yawo da su ya ta yana wa'azi inda duk dare cin mai sai ya shahida ya ji bacci ya kwanta da sa sai ya miƙe ya yi gaba bai da gida ko bukka bai da ita to kaga shi bai da ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya mallaki duniya da abin da ke ciki amma kusan rasuwa ta sayyidina umar ya shiga wure shi ya same shi kwanci bisa wata irin tabarma irin wannan wanda aka da talkajiya ta kama mai nan ga kundu kuki ta kama haƙarƙari dai ya tashi umar ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan irin abu yayi yawa eh ya rasulullahi musa maka shahida mai tabshi sai ce umaru me ka ɗauke ni yan umar me ka ɗauke ni eh me na zo duniya me nake da ita kana so ne an ta lahira aka ɗauko sakamako za ba annaba da manzanni in ne zo Allah ya ce azhabtum tayyibatukum fi hayatikum dunya Allah ya ce na tanye daɗi na duniya umaru ka ne ba abin da ya sha manka da duniya misali na matahi ne ya sauka gindin icce ya huta ya gaba kuma sai in kama ginin gidaje sai in kama kwanciya da kaciwa sai in kama kaza umaru kaka kowa ban son maganar nan ci an bari ya rasulullah kuma har ya bar duniya ga dukiyar amma kuma ko da ya rasu rigar sulke ne an bashe ta jingina ga wani bayahudi an karɓo sha'iri dan a ci abinci gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan matan suka ce har ya bar duniya aka yi wata babu abin da za a dafa balle a hura wuta sai dai a sha ruwa a ci da bino in ba gidan makwata aka kawo ba to kaga wannan zo da irin na annabi isa kenan bal fiye da na annabi isa shi bai rika ba shi ko an rika amma bai shiga zuciyar ba sallallahu alaihi wasallam